الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب wani babu al'aklu biliyamini cin abinci da hannun dama قال أخبرنا أبو علي الحنفي قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ya ce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce, "Iza akala ahadukum, iza akala ahadukum, falli akul biya minihi, wata irin magana, iza akala, akala filo mazin, falli akul biya minihi, in ya ci, ya ci da dama, ina mana haka, mana iza arada an ya akula. Iza arada an ya akula, فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه وكما شاد حنن داما فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ta yi saba ma shaidan saboda shaidan yana ci ne da hannun hagu kuma ya sha da hannun hagu kamar yadda turawa ke yi ke to akan haka mutum zai sha shayi da biredi ya yi zai kenan shayi na hannu dama biredi na hannu hagu eh ya za a iya zama nan ya ajiye ɗauka قال أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنهوه قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا إكرمة ابن عمار قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى بن الرائي العيرة يأكل بشماله منذ الله يقول نباوان الله ينا تشن أبنشي دهنن شنهو فقال sai manzo Allah ce kul biyaminika ka ci da hannun damanka qala la astati'u yace ai ba zan iya ba qala lastata'ata to bazakar Allah ya sa ka iya qala fama wasalat yaminuhu ila fihi tun daga nan hannun shi dama bai taba ba iya zuwa bakin shi kuma saboda yayi ma manzo Allah ina jin taurin kunni kuma manzo Allah ya masa addu'a babu wani babu al'aklu bi salasi asabi'a cin abinci da za a yi da hannu da yatsu uku ake ci fa babban yatsa da waɗannan yatsu guda biyu haka ake ɗauka ana ci haka ake ci ko mene ne ko shinkafa za ka yi ci da yatsu uku komai za ka yi ci da tuwo za ka yi ci da yatsu da abinci da haka abinci aka ce ko دون واكي أيبا سياسوك بسنك يا أيبا قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع منذ الله ينا تنبيتيني دياسوك ولا يمسه يده hatta yal'aqaha manzo Allah ya gama ba zai share hannunsa ba sai ya sade hannu ya sala shi ya hatsa da hannun shi mun mun ga malaman mu wayanda suke haka a Madina mai da yasu uku suke cin abinci na gani da ido na kuma na ga yanda suke قال حدثنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد سعد المدني أن عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب شك هشام أخبره عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث فإذا فرغ لعقها منذ الله كسن شيئا أبنتي da yatsunsa masu albarka guda uku in ya gama sai ya tsada yatsun ya rashi hannun tukunna ya wanke wa ashara hishamun bi asabihi as-salasa hishamu yayi ishara da yatsunsa guda uku babun fiddiyafati haka al'amarin yake saboda ba zama suke yi ma abincin ba abinci yakan akan ci shi ne don larura to amma kai da kake zama da abincin sai an cika shinkafa an matse mai an do shinkafan kanta sai a zauna a ci abinci har a shi sa matsalolin sai ana yi sai ga ana yana da ban mamaki yi lokacin da muka taho muna karatu ana a ce a mutu a yi tsarki da hoge a yi tsarki da menene sai a ce ai mas'ala mas'alolin da ba sa cin abinci mutum zai kasa yi tarma kamar da kashin dabba amma yanzu kai kana zaune ka ci shinkafa ka ci dan wake ka sha kunu zaki ka sha kaza ka sha komai ka tara matsaloli a cikin cikin kan ka je ruwa buta ɗaya ma roba ɗaya za sai ka ga kana ta fama roba ɗaya ma babun fiddi ya fati e wannan kuma suna cikin matsalolin da aka ce matsaloli da yawa a cikin shari'a musulunci akan mafi rinjayen zato ake gina su akan mafi rinjayen zato ake gina su in ka yi aski kanka ba komai in ka ɗeba ruwa ka zuba ka tabbatar da ruwa ya taba ko'ina amma kana da suma da yawa fa ka hubbuga ka sa duka sai dai ka kyauta zaton haka ya ci ya zo ba haka bane ba hakan za ka yi tsarkin kai fitsari kana kallon komai to amma mutum zai wanke yaya zai yana gani ne da yake kiyasi yake yi tun wuri na da hali kaza har yanzu ya zama hali kaza ba haka bane ba to sai kai sai kai yanke cewa matsala ta gama amma ba gani kai ba babu fidda ya fati babin da ya zo na باكونتي كينا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الخزاعي قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزوم الله صلى الله عليه وسلم هنا فدرشوا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره duk wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya girmama makocinsa falyukrim jarahu ya girmama makocinsa to a nan za a tsaya a gani sai a yi ta bincike haka al'amari yake yanzu makoci na girma makoci makoci na tausaya ma makoci yana kyautata ma makoci a al'amura suna caccanzawa amma da an yi haka shekaru baya 60 50 duk 'yan mutane da za a zauna wa'yansu da za ku tashi daga baya sai an bayyace an fayyace muku cewa wane da wane ba wata dangantaka ta jini ba ne makotaka ce sun zama sun zama kamar dangantaka ta jini saboda lokacin suna aiki da wa'annan abubuwa sai al'amari ya tafi yadda ake bukata da aka canza wannan al'amurra kuma sai kowa ya samu kansa cikin halin da kowa yake gani duk kuma ba za a taba iya samun canji ba sai an koma don imamu malik ya ce wannan al'umma ba abinda zai gyara ta sai abinda ya gyara farkonta in ka san abinda ya gyara farkonta ba madina za ka je ba ba makka za ka je ba a anguwanku shekaru hamsin ya ake rayuwa in baka sani ba sai ka tambayi manya waɗanda suka saura ya ake rayuwa ya aka yi aka samu mutunci ya aka samu ana girmama koma ana daraja komai malam na zaune ko dattijo na zai mutum ma zai wuce da bol mutum ma zai wuce za shi wasan bol ya sa kayan bol a a sai dai zagaya ta baya ko ba saboda me saboda akwai mutunci to amma yanzu yaran kansu sun samu kansu cikin wani hali mai wahala su kansu suna cikin wahala kuma ba su da za su fita ba saboda me saboda digitalization kenan ko digital komai ya zama digital yaran kansu su ma don abubuwan da suke yi din yaro zai wuce ya hadu da malamin mutum ba ruwan shi kamar zai buge yana kan babur ne ko yana kadirita ne ko yana tafiya ne ba wani abin da ke gaban shi sai inda za shi sai baburarsa sai wayansa sai agogonsa sai mai shi ne abin da ke to wa'annan abubuwa da suke yi in suka girma su ma wa'anda suka taso ya za su yi ya za su yi musu to rayuwar tasu ta lalace kenan tun daga yanzu gashi suna kallo shiga makaranta wahala fita makaranta wahala ba haka bane ba to ya za a yi saboda me shartun nihaya ce tasihul bidaya ce in aka gyara farkon karshen za a ji daɗi za a samu abin nan to shi yasa al'amarin ilimi duk sai ya zama abin da ya zama gashi ana kallo makarantu da za su zama wajen gyara sun zama kuma wajen barna wajen barna abinda kake so kai ba abinda kake so kai abincin ka ya dame ka kai kudi ka kai so to shikenan sai suka sai su sai su yaudare ka ko a yaudare ka ko ko kowa ya yaudaru ai karatu to shikenan ai karatu an gama a bai samu first class ba duk wanda ke karatu ya san in ya gama karatu ya zama usratul ilmi kenan makaranta university su za a dauka aiki sai ka gama karatun da wahalhalun da ke ciki duka sai a ce ai baka samu first class ba ba ka cikin tsarin su ba ka cikin lissafin su to ina za ka ina za ka sai tunaninka sai shaitan ya zo ya shiga cikin tunaninka yana saka ma yana kisa ma ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi sun gallaza ma sun ta sun gallaza ma ba su yi ma adalci ba sun rike daga su sai kaza sai kaza kai ma yi kaza kai ma yi kaza kai ma yi kaza to yasa ba a ba mutane dama su kirkiro abubuwa da kansu maza maza ake a kashe abu tun daga nesa to sa a zauna shi a zauna lafiya an fahimta fal yukrim jarahu ya girmama makocinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira duk wanda ya imani da Allah madaukin sarki da ranar lahira ya fadi alkhairi kada ya fadi sharri aul yasmut huwa yishur ya kama bakinsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu ja'izatahu yawman wa layla ya bashi hakkin shi dare da yini abincin da zaka bashi kenan wannan hakkin sa ne ba shi kaga dama ba wa dhiyafatu thalathatu ayamin wa ma ba'da zalika sadaqatu mana hakki makotaka ziyafa abincin da zaka bashi ba ko ya sauka maka kwana uku hakki ne ibn hazm ya ce maka bashi ba sai zai iya yake ka akan wannan amma abin da ya sama da kwana uku wannan sadaka ce ganin daman ka ne ba ga dama ba za ka yi ba sai ka sallame shi ai malam yanzu kwana uku ya cika hakkin ka ya cika sai a koma kuma wani wurin قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت نافع بن جبير عن أبي شريح الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره فليحسن يكوت تام مكوشنسا يا يا زا أكوت تام مكوشن aka ce ka kyautata ma makocinka yaya kyautata wa makoci yake kyakkyawan mu'amala kamar yaya duk abin da zai kawo sabani a guje shi sai kuma me a taimaka masa ba shi da hali yana bukatar taimako a taimaka masa suna ba su da abinci a taimaka musu in yaro shi ba shi da bai samu shiga makaranta ba kai kana da hali ka taimaka masa ko da kudi ko da hanyar ka da kake da shi na ofis da mai kuma yarsa ta girma ba hali gashi ta sami miji ba ba hali da za a yi sai kana da kai kuma kana da hali za ka yi cire kudin da za ka yi musu ba tare da tattalin arzikinka ya karye ba sai ka taimaka musu sai kuma me haka za a tafi fitowa da su ana amma ifalli su ya kyautata masa a wuce ya za a kyautata masa kowa ya san zamantakewa da ake ciki kowa na nan ɗari bisa ɗari yadda yake koko wannan suna da ƙarfi suna da kwari ga kuɗi ga ga menene da menene ga aiki wa'annan kuma ba su da shi tun da ba su da shi za a samu gazawa a cikin 'ya'yansu wajen shiga makaranta wajen abinci wajen tufa wajen abubuwa 'ya'ya maza kenan 'ya'ya mata kuma fa su ma wajen shiga makaranta wajen biyan albashi wajen kuɗin makaranta wajen za ta yi aure wajen za ta yi kaza da kaza da kaza sai ka kyautata 'yarsa tana zuwa makaranta ta girma kuma za ta je makaranta kullum kana ganin ta da zani ɗaya take wucewa ya kasan talauci ya fi bayyana da wuri jikin mace shi yasa duk duniya inda kayan mata ya fi tsada ya fi yawa mace tana bukatar caccanzawa ne kana kallon yarsu za ta ce makaranta yau za ta je ta kai da kanka kaga zani ɗaya take sati zani ɗaya take da daddare za a wanke sai ka je ka sasso guda nawa ka bata ita ma ta dan cancan za ta yi kyau daga nan za ta samu wanda zai ce yana so da sai ta yi aure aga ka ka kyautata musu kenan an fahimta eh wannan wata mas'ala ce daban wanda wata mas'ala ce daban in ba ya sha'awar yin aure ta fa abu mai sauki kenan aka ce ayi amma wannan aure mas'ala ce wata mas'ala ce daban eh yana bukatar yarta ya masa kyau kuma yana yana yana sha'awar ya aure ta amma ba su dace in bai dace in ba ta dace da yanda yake so ba fa sai kyale ta ba zai mata tamba ba zai bata kaza ba amma da a ce to in yana so ya kyautata musu ya aure ta tunda shi yana hali ko kuwa ce a a ya tara musu kayan auren ya aurar da ita wane ne yafi bishi sauki ya ba su abin da za su yi aure amma in aka ce aure yana so ya aure in yana son ta sai ka ce mishi ya aure ta ko kan wani abu zai labe da shi ya ce ai ya aure ta ne ya gyara mata addini ta karta shiga shi'a wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut wanda ya kasance ya imani da Allah da ranar lahira falyakul khairan ya faɗi alkhairi aw liyaskut ko ya shuru an sharr kenan ko falyaskut an sharr قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شوبة عن أبي الجودي عن سعيد بن المهاجر عن المقدام أبي كريم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ayyuma muslimin dafa qauman duk musulmin da yaje sauka wajen mutane ba ko yana bakun tuka fa asbaha dhaifu mahruman wannan bakun sai waye gari ba su bashi ko abincin dare ba ko na waye na rana ba abinda aka bashi shi tabar ma kawai yaje kwanta fa inna ala kulli muslimin nasrahu hatta ya'khudha lahu biqira laylatihi min zar'ihi wa malihi duk musulmi zai iya je da karfi ya karbo mishi abincinsa hakkinsa ya ba shi kar a bar shi da yunwa ko babu ya ce wani babi azubabu ya ka'u fi ta'ami ce iza wa ka azubabu ala ta'amin rafa'atu anhu yadi wa nafsi tashtahihi wani almajirin mu ne tare muke watan bata ta zo malam ga halin da nake ciki shaitanu ke damuna na ce ya suka yi miki ne ina tsaye shi na ga bakinta yana komawa ni ce to a zauna zauna aka kawo benci aka zauna a biyu na ce ma yaro kai mai komin alkur'ani a gida ta suratul bakara kenan ka gama ta farfado na ce to ki taho da wanki ce wanta yana kauye ne yana aiki shi sati ɗaya biyu bai dawo ba can gashi shi ta gashi ta dawo na ce to yanzu yadda za ki shi ki je cikin birni kiji mala ramadan ya rasu kuma Allah ci kai shi daga fa aje ki ce na ce cikin almajiran sa yake zabi miki ahlus sunna ya miki ruqya ba haka bane ba wa yas'al al ulama wa yaqtadi bil muttabi'in li sunnati muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka bane ba sai dai samu cikin almajiran ya mutumin kirki shi ma almajiri na ne mai sunna mutumin kirki mai kokari cikin karatu muna can muna nan muna nan kwana biyu sai zo ya zo ya gaishe ni sai yana ta kyalkyata da dariya na ce mai faru ne ya aka yi ne malhabar ya ce ai malam duk daga buk daga gida da ko ina kana ce mana ma'auri zaurawa din nan duk kana faɗa ne bayan mu zuciya mu ba da waye makano baya so ya auri ba zawara saboda me eh idza waqa'a adh-dhubabu ala ta'amin rafa'atu anhu yadi wa nafsi tashtahi ga abincin ya shiru ranka na so amma ga kuda ya fada a ci ya za ka yi kuma na ce ta aka yi ya ce ya aure ta kuma Allah ya ba su haifu hayi ta sun hayayyafa sa'annan kuma ya zo ya rasu sai sa mace in tana da kyau ba shi an ce mutum ya aure ta ba duk yadda zai yi ya sala duk dabaran da zai ya aure ta sai ya aure ta sai ya aure ta ba haka bane ba ai wani ya santa shine waqa'a dhubabu ala ta'ami قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم أن عبيد بن هنين أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله in kuda ya zai fada cikin ruwa ko abinci shi ka durmuyar da shi duka baki daya saboda an ce keta yake yi kafadun fi kafikinsa guda biyu ciwo cuta guda lafiya in zai fada cikin abinci da cutan yake fadawa aka ce he ka durmuya shi a ciki mai lafiyar shi kashe mai cutar ba a ce maka kaci dole ba fa eh فليغمسوا كله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أم فهمت؟ قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثمامة ابن عبد الله بن أنس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء أي أنسى أنبلغ أنسى يا إلي ديكي قال أبو محمد قال غير حماد ثمامة عن أنس مكان أبي هريرة وقوم يقولون عن القعقاع عن أبي هريرة وحديث عبيد بن هنين أصح باب وان بابي المؤمن يأكل في معا واحد مؤمن يناتشن أبنتي تشكين ورهنجي wal kafiru aka ce yana ci fi kaza kaza saboda mumin yana cewa bismillah kafiri ko baya ambaton sunan Allah ba albarka a ciki kenan قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء musulmi yana ci ne cikin warhanci ɗaya kafiri kuma so ciki guda bakwai abinda musulmi zai ci ɗaya ya wuce wadace shi kafiri shi guda bakwai قال أخبرنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى عن مجالد عن أبي عن أبي الوداك الوداك أو الوداك وداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني يحيى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء باب طعام الواحد يكفي الاثنين abincin mutum ɗaya zai wadaci mutane biyu saboda albarkar da ke ciki an fahimta qala akhbarana abu asim an ibn jurayj an abi zubair an jabir an annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'amul wahid yakfi al-ithnayn abincin mutum ɗaya zai ishi mutane guda biyu saboda in ba ko ya zo maka in za ka ci za ka ce bismillahi shi ma zai ce bismillahi sai Allah ya wadatar da ku duka baki ɗaya da abincin mutum ɗaya wa ta'amul isnaini yakfi al arba'a abincin mutane biyu kuma zai wadaci mutane hudu wa ta'amul arba'a yakfi as samaniya abincin mutane hudu kuma zai wadaci mutum takwas saboda albarkar da ke ciki babun fil ladzi ya'kulu mimma yalihi babin da ya zo na bayanin in za a ci abinci a cikin akushi ko kwano ko raro ko abu guda ɗaya mutum ya ci gaban shi za ka yi ta gaban ka za ka yi takarta wannan gaban shi wannan gaban shi kada hannu ka yi ta yawo a cikin kwano قال أخبرنا خالد ابن مخلد قال حدثنا مالك عن وهب بن كيسان عن عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له wannan bawan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa sammil in zaka ci abinci sammillah ka ce bismillah wa kul mimma yalika kuma ka ci gabanka باب النهي عن أكل وسط الثريد حتى يأكل جوانبه an hana mutum ba a so za ka ci abinci ga kwano sai ka yi ta cin gabanka in ya kama shi kenan an fahimta ba daga saman abincin za ka fara ci ba gabanka za ka ci saboda me aka ce daga saman nan albarka ke sauka sai ya yaɗu ko ina akli wasati asdarin abincinsu kenan aka yanyanka gurasa aka saka cikin miya to shi kenan kowa sai ya tafi ya ɗiba yana ci قال أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بجفنة jafna ko kwano ko babban daro ko babban kwano cin abinci aukala kas'atin da shi ya ce kuma kas'a kenan ko akushi kenan ko min saridin daga abincin sarid faƙala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kulu min hafatiha ku ci daga gefe kowa yana ci gaban shi wannan ci daga gaban shi wannan ci daga gaban shi aukala jawanibiha wala ta'kulu min wasatiha kada ku fara ci daga tsakiyar abincin fa innal barakata tanzilu min wasatiha albarka na sauka ne a cikin tsakiyar abincin babu annayi an akli ta'amil har an hana a ci abinci mai zafi in an kawo abinci yana da zafi sai a bar ya huce tukunna in ya huce sai a cito shi ne akwai albarka amma da zafi hannunka ya kona hannunka da harshenka kuma da cikinka kenan قال حدثنا عبد الرحمن ابن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا ابن وهب عن قرة بن عبد الرحمن عن الزهري عن عروة عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت إذا أتيت بسرير أمرت به فغطي حتى يذهب فوره ودخانه أسماء بنت, بنت أبي بكر كينوكو an kawo abinci shi ta rufe tukunna har sai ya huce sa'annan a dauka a ci wata kulu sai ta ce inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu huwa a'azamu lil baraka ai haka yafi albarka babu wani babi ayyul idami kana ahabba ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wace irin miya wani romo wani danki wada menene da menene ya manzon Allah ya fi so al-idam jam'uhu udum al-idam mahadin cin abinci in an hada shi ne da kaza kaza a ce mishi miya ko ko romo ko menene da menene in kuma kawo aka yi za a hada a ci abinci dan ke kenan shine kamar su bota mayonnaise man shanu abinda za a hada a ci abinci da shi wanne ne manzon Allah ya fi so قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا المثنى بن سعيد قال حدثنا طلحة بن نافع أبو سفيان قال حدثنا جابر بن عبد الله قال أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ذات يوم إلى منزله manzo Allah ya kama hannu wata rana zuwa gida faqala sai ce hal min gada'in aw min asha'in shakkar talha da muka shige shi ce akwai abinci algada abincin safi ko rana al-isha al-asha abincin dare kenan shakka talha talha ya shakka qala fa ukhrija ilayhi filakum min khubzin sai aka fito da manzo Allah filakum min khubzin gurasa an yanyanka yankakkun gurasa ko خالق الإصبعي ميكوه فقال سيتي ما من أدمين شيء من الله باب ما هدي هذا كما بقراسة باب ما هدي قالوا لا إلا شيء من خل yace ai ba kuma sai dai abin da ake ce mahalli tsimi ne abin da ake hada abinci da shi mahaɗi kenan fa qala hatu fa ni'mal idamu al khallu ma dalla da mahaɗin cin abinci shine al khallu قال جابر فما زلت أحب الخل منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تند دجي منذ الله يا بيشي تند غنن نكي سويش فقال أبو سفيان ya ji manzo Allah ya yabi abinci tun daga nan yake son abinci manzo Allah ya yabi sahabbansa kuma kuka ki sahabbansa to yaushe wace wace wani irin hankali kenan wani irin hankali kenan babu shi kenan ko وقال أبو سفيان ما زلت أحبه منذ سمعته من جابر أبو سفيان يتي نيما تند نجيش لك جابر نيما الناس قال حدثني يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام أو الأدم الخل باب القرء القرء to me kuke fassara shi kabewa ko eh to kabewa kenan ko eh ka je ka tambaya ne aka dauko kabewa aka ce maka abin da ake ce maka qaru eh eh eh قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمرقة فيها دباء an kawo manzo Allah miya akwai addubba shine wannan kabewa a ciki wa qadid qadid kilishi kenan busasshen nama fara'aituhu yatatabba ad-dubba ya'kuluhu sai na ga manzo Allah yana bibiyan addubba din ya dauka yana tsinta yana dauka yana ci sallallahu alaihi wa sallama qala akhbarana al-aswad ibnu amir qala hadathana shu'ba an qatada ana anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yujibuhu al-qar' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son al-qar' din wacce kuka ce kabewa din قال فقدم إليه فجعلت أتناوله وأجعله بين يديه لا كاوشين أو كان أجي منزو الله قبيش أو كان أجي منزو الله قبيش ah wannan daban kamar yadda yaro za a zauna yaro yana cin abinci ya yanka loma na ya yanka loma na ya yanka loma na ya yanka loma قال أخبرنا الأسود ابن عامر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القرء قال فقدم إليه فجعلت أتناوله وأجعله بين يديه باب في فضل الزيت باب اللي يزول بيان فللا درجة لكي زيت زيت زيتون كنا. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عطاء وليس بابن أبي رباح عن أبي أسيد أسيد أو أسيد أسيد الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جمزون الله صلى الله عليه وسلم كلوا الزيت كتي من من من زيتون فإنه مبارك فإنه بالتأكيد مبارك هنا ده البركة واعتدموا به كيميا ويأبنش دش وادهنوا به كشافة فإنه يخرج من شجرة مباركة صبرنا في شجرة مباركة بشيء أدعك سامة البركة باب في أكل الثوم باب اللي تفرنوا قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في غزوة خيبر من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم دون ديتشي دقوانا بشي أنا أبن ديكي نفي تفرنوا فلا يأتين المساجد كذا يزو مسلاتي قال أخبرنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن أيوب أخبرته قال نزل علي قالت نزل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzon Allah ya zo mana ba ko ya sauka mana ya sauka wajen mu فكلفنا له طعاما فيه شيء من بعض هذه البخول فكلفنا له طعاما ma'ana suka kokarta suka kawo abinci abincin akwai wannan kayan bakin rafi lawashi albasa da tattu mai kayan rafi kenan falamma ataina bihi karihahu da muka kawo sai muka ga manzo Allah baya son shi wa qala li ashabihi kulu sai fada masahabbansa ku ku ci to me yasa kai ba za ka ci ba qala fa inni lastu ka ahadin minkum inni akhafu an uziya sahibi ni ba kaman ku bane ba na son na cutar da abokina wane ne abokin shi mala'ika jibril qala abu muhammadin idza lam yuzi ahadan fala ba'sa bi aklihi in ba zai cutar da kowa ba babu laifi ya ci abin shi to ina ya za a yi bai cutar da kowa ba ya goma ya yi mai? da mai za ki kawar ya sha zuma ya kawar warin? to abinda aka fi shi ne manzala fa'amituhu tabbakan in ba kwa son warin ya fito ko dafa a tafasa shi to shi karnin ya yi sauki babun fi aklid dajaji babin da zo na cin naman kaza ke قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدمي الجرمي قال كنا عند أبي موسى فقدم طعامه مكسا جوجا أبي موسى شأكا أبي تنسى فقدم في طعامه لحم دجاج شأكا سناما كذا أتشين أبي تنسى وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر أتشين وين دسكي وجا أقوى متنسكين بني تيم الله فلم يدنو شي بي كسنش أبي تنسى كناما كذا بيبرجي شبا فقال له أبو موسى أدنو shi abu masa ya ce kamar sokaci kamar sokaci fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minhu saboda ni na ga manzo Allah yana cin naman kaza to me kake me kake abin قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهد من الجرمي عن أبي موسى أنه ذكر الدجاج فقال yana ana maganar naman kaza sai ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya akuluhu yace na ga manzon Allah yana cin naman kaza ba shi kenan ba ya halatta kenan ko bai halatta ba in kana da hali in ba ka da hali kuma sai ka hakura da magi babu man kariha an yut'ima ta'amahu illa taqiyan babin waɗansu waɗanda akwai waɗanda su ba sa son wani ya ci abinci gidan sai mutumin kirki mai tsoron Allah la ya akul ta'amaka illa taqiyyu ma'ana ba kowa ke cin abinci gidansu ba sai wanda suka san suka yarda da shi yana tsoron Allah eh Imam Shafi'i kenan ko Imam ya gayyaci Imam Ahmad ne da yazo zai ci abinci yace na san abinci gidanka halal ne sai sa na saki raina ina ci ba haka sai dai in hakura a ana shakkan abincinka sai a ci a sai an yarda da cewa halak malak kana tsoron Allah ba hadawa kake ko ta ina ba ya ko wanda da ci haramun gara ya kwanan yunwa eh wa haramun zai zo kuma ana gudunta babin da zai baka mamaki shine lokaci zai zo kuma ana gudun ta ana gudun shi shi haramun ta haka yanzu ba yadda za a yi hankalinka ya dauka ba yadda za a yi hankalinka ya dauka duniya tun da aka fara ta haka take fa haka take tafiya Allah zai aiko manzo ya zo ya magance abin da ke cikin wannan zamanin wannan garin wannan ƙauyen ana nan Allah ya tsaye ɗauki bawansa ya tafi mutane suna ta kan wannan aki- a- wannan addinin wannan tarbiyyar suna tafiya yau da gobe yau da gobe shedan na shiga sai kuma rayuwar ta zo ta dagule ta daburce ta rikice komai ya rikice to a lokacin kuma sai Allah ya kalli meye ya rikice menene yafi barna a cikin abin da suke ciki masu tawaye mizani ne awful kayla wal mizana wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum masu ne kaza kaza ne sai a aika a musu annabi inna arsalna nuhan ila qaumi inna arsalna kaza kaza kowa sai sai Allah ya fito da manzon da zai je ya magance wannan abin da ya dame su yanzu inda za a kaddara cewa lokaci ne da Allah zai fito da manzo manzon da Allah zai kawo shi zai zo ya magance menene eh eh duk yawan mutane din nan kaman kasar kano sai ga gizawa zamansu suke yi ba ruwansu da komai wani bai san abin da wani ke ciki ba shi yasa sai in za a aika sai a aika manzo ya je magance abin da suke ciki in ka harba kuma kura su ma zaman suke shi yasa zamani daya sai ga akwai annabi nan akwai annabi nan akwai annabi nan ba sun ce da mala'iku suka zo ce inna fiha duka kalu nahnu a'lamu man fiha lanunajjiyannahu wa ahlihi ba haka bane ba ba lokaci ɗaya bane ba to sai Allah ya aika aje a gyara wannan aje a gyara wannan aje a gyara wannan to sai Allah ya kaddara rayuwar ta kusa kai ƙarshe rayuwar za ta zo ta haɗe baki ɗaya ba sassan Kano ba ko Najeriya ba duniya duk za ta zama cikin faifai ɗaya hannu ɗaya kana cikin Najeriya kana cikin Kano kana kallon abin da ke faruwa karshen duniya kana jin abin da ke faruwa karshen duniya to sai Allah ya hada manzancin sakon sai danka hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma saura inna arsalna nuha ila qaumi wa ila ahadin akahum wa ila kaza wa ila ba haka bane ba sai ce manzo Allah ko inna arsalna kafatan lin-nasi bashiran wa nazira kafatan lin-nasi bashiran wa nazira duk wani ɗan adam ko aljani da ke raye a cikin duniyar nan ta Allah madaukin sarki ran da aka ce ya ai hum fa anzir wa rabbaka fakabbir to sakon sakon manzon Allah ya shafe shi baki ne ko fari bature ne ko ba Najeriya ko kowane ne sakon manzon Allah ya shafe shi in bai karbi sakon in bai amsa kiran manzon Allah ba zai Allah zai masa hisabi to sai ya ce aka zama ummatu na al'umman manzon Allah kenan ummati ummati ummati ummati to sai al'umman manzon Allah suka kashi kashi biyu ummatu da'awa da ummatu ijaba ummatu da'awa ita ce duk dan adam da aljani da ke sararin duniyan nan na Allah haka ce kun fa anzir wa rabbaka fakabbir sakon ya shafe shi ummatul ijaba kuma sune waɗanda suka karbi sakon suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sune ummatul ijaba to shi yasa ce yana al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ka bincika wani ake nufi ummatul da'wa ko ummatul ijaba saboda ka san me ake nufi anan an fahimta to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine kada Allah ya aiko shi da haka haka yazo aka yi fama farisa da rumawa gabas da yamma baki daya kankace lokaci kaɗan an hada komai ya zamo ɗaya kowa musulunci ya shiga ko'ina kafin manzo Allah zai bar duniya aka zo zamanin abubakar umar usman aliyu kankace lokaci ƙwararren lokaci duk duniyar wannan lokacin ta karbi addinin musulunci ana fahimta? an fahimta? to sai al'amari ya zo ya tafi yau da gobe da jibi da gata al'amura na tana tafiya akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da lokaci yazo yayi tafiya tayi tafiya sai al'amari yazo yana komawa baya kuma wannan komawa baya din da kake gani din manzo Allah ya bada labarin shi eh shi yasa zaka ga al'amura masu ban mamaki ko ne yace وأخرج أبو داود الطيالسي في مسنده بر... لوكتي يا شيخ سورة منتي نوع منتي بير ديا قال أخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوى قال حدثنا سالم ابن غيلان أن وليد بن قيس أخبره أنه سمع أبا سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أنه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصحب إلا مؤمنا kada ka yi abuta sai da mumini wala ya kulta maka illa taqiyun kada wani ya ci abinci ka sai mai tsoron Allah اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم